الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha uku ga watan juma'a da akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya dace ma bakwai ga watan biyu shekara ta da ashirin. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na
na ji wani malami yake hasartawa da dubu ya rufin
uluf jam'i ne na ala wannan na alf a ce ulu ko a ce ala ne a hausa kenan dubunnai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jihad wasiyar wanda darasi da ya gabata mun tsaya kenan karshen babi na 88 wanda bayani ya gabata a kansa wanda kafin shi muna da faɗakarwa a baban da ke gabaninsa baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin mutane su watsu suwar shugaba a lokacin da aka yada zango a wani jeji domin baccin rana hakanan kuma da halaccin kenan a nemi inuwa ta itace kowa ya je ya huta shine muka wuce da hadisin jabir ibn abdullah allah ya kara musu yadda ke ba da labarin cewa ya fita yaki tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaki ba kamar yadda ya gabata wato wajen yankin nashid ne shine yake cewa baccin rana sai cin musu a wani jeji wanda yake mai yawan itace na farar kaya fatafarraqan nasu fil idah a lokacin nan mutane suka watsu wato a cikin jejin kowa yana neman inuwar da zai je ya huta shine yace yastazilluna bi shajar wato suna neman inuwa ta itace domin su huta fanazala annabi sallallahu alaihi wa sallama tahta shajara yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sauka ƙarƙashin wata itaciya kamar yadda bayani ya gabata al'adar mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana cikin tafiya an yada zango a wani jiji domin a huta sukan bincika su samu itaciya wadda tafi kowace itaciya inuwa sai su tsabtace ta su share su bar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine to lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka karkashin wannan itaciya fa allaka biha sayfahu manzan Allah ya rataye ta kogunsa a cikin itaciya thumma nama sannan yayi bacci fastaikaba wa inda rajulun wa huwa la yashkuru bi manzon Allah ya falka falka wanda yake a gunsa sai ga wani mutum manzon Allah bai san da zuwansa ba ya zare takobi ya yi tsaye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan takobin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare takobin ya daga sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yamna'uka minni wane ne zai hana nasari ka ma'ana wane ne zai baka kariya game da ni a lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah ubangiji na shine zai bani kariya game da kai sai da manzon Allah ya maimaita sau uku faɗan haka ke da wuya takobin sai ta kuce ta faɗi daga hannun shi wannan balaraban ƙauyen maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗau takobinsa maza Allah ya ɗaga a kansa sai ya ce kai kowa zai kare ni wa zai kare ka game da ni sai ya ce masa kun khaira akire ya ce ka zamanto fiyayyen mai karɓa a lokacin da manzo Allah sai ya ce masa tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah zaka iya shaidawa cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma ka tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah qala la yace a ban yarda ba sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin uahiduka yace sai dai zan maka alkawari wato ni ba zan yaƙe ka ba kuma ba zan kasance tare da jama'ar da za su yaƙe ka a lokacin nan fakalla sabila manzon Allah ya bar gwabta daga sha'aninsa ya kyale shi ya tafi shine lokacin da ya koma ga jama'arsa sai yake ba su labarin cewa wato ya dawo daga gun wato wani fiyayyen jama'a shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa ba su labarin ga yanda al'amari ya wakana to shine anan jabir yake faɗa mana a lokacin nan yace sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya daga murya yana kira mu cewa ku zo ku zo ku zo shine yace lokacin da muka zo faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maza Allah sai ya ce da mu inna haza tarrafa saifi maza Allah ya ce kusan da cewa wannan mutumin da kuke gani wato ya warce takobi na lokacin da take rataye ya zare faƙada sai ya ce faman yamna'uka wane ne zai kare ka game da ni ma'ana ya hana na kashe ka kuntu sai na ce Allah wato Allah shi ne zai bani kariya game da kai to shine a lokacin nan kenan takobin sai ta fadi daga hannun shi wannan balaraban kauye wanda ita wannan riwaya akwai iktisar a cikin ta takaita bayani manzo Allah ya dauka shi ko yace masa wa zai kare ka game da ni shi ne sai yace masa to ka zaman tofiyayye mai karba har dai aka kai karshen da manzo Allah ya nemi musulunta yake musulunta kuma ya bashi alkawari cewa ba zai yake shi ba ba zai kasance tare da wanda zai yake shi shine sai ya ce fashamar saifa fashamar saifa shine sai ya shigar da takobin cikin kubansa an gane ku lafazin shama an ciro shi ne daga ashai wanda shama yana daukan ma'ana biyu ma'ana ta farko shine shama saifa ai adkhalahu fi gimdi ya shigar da shi cikin kubansa kuma sukan ce shama sahaba ai idza nazara ilaihi aina yunqir idan mutum ya kalli girgije ya ga a ina ne zai zubar da ruwa shama sahab ko kuma shamal bar kenan lafazin shama saifa anan ma'ana adkhalahu fi gimdihi ya shigar da takobin wato cikin kubansa an gane kuma za Allah ya mai da takobin cikin kubansa sai ya ce fahahu wa za jalis ga muku shi a zaune shi wannan mutumin shi ne jabir ya ce sun malam yau a buhu wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa wata uku ba bai kyale shi ya fita daga cikin sha'aninsa wanda daman rangwame da kau da kai da mantawa game da cutarwa wannan ɗabi'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adar shi duk abin da za a masa na cutarwa na musgunawa to manzan Allah yakan kau da kai yayi rangwame ya yafi sawa'an wanda ya masa mumini ne ko ba mumini bane kamar yadda a nan wanda ya ma ya dafaci wannan mugunta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri ne amma ga irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya sakauta masa ma'ana bai sakauta masa wani irin muguntawarsa iya abin da ya kau da kai ya yafi ya manta za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله قال حدثنا محمد بن المصنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد هو الحراء عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إني أنشدك أحدك ووعدك اللهم إن شئت لم تقبل بعد اليوم فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألحقت على ربك وهو في الدر فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موئدهم والساعة أدهى وأمر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي عن الأسود هو بن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرفونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير وقال يعلى حدثنا الأعرج درع من حديث وقال معلى حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد عن الأعمش أنه قال وقال رهنه درعا من حديد قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا وحيد هو بن خالد قال حدثنا ابن داووس عن أبيه هو داووس كيسان اليماني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيدي أي أيديهما إلى تراكيهما فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تؤفي أثرا وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da aka faɗa game da silken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shin da me aka saka shi silken da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake sakawa a jikinsa idan zai fita fagen daga ainihin silken na menene ma'ana da me aka saka shi sai ce wal kamis filhar wato da halaccin sanya riga wato a fagen daga ma'ana idan mutum zai fita yaki wace irin riga ya kamata a ce mutum ya sa shi ne sai ce wa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda hadisin ya gabata ga umar lokacin da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tura shi a matsayin wakilinsa ya karɓo zakka a gun mawadata shi ne sai ya dawo yake faɗawa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam game da wasu mutane uku ya ce gaba ɗayansu sun hada zakkarsu farko akwai ibn jamil na biyu akwai khalid ibn walid na uku akwai al-abbas ibn abdul muttalib maza Allah sallallahu Alaihi wasallam sai yake ba Umar uzuri yake cewa shi ibn Jamil ba komai ya hana ya bayar da zakka face da talaka ne Allah ya wadatar da shi a gane ko wanda yabo ne amma abin da ya kunsa shine zargi da dai talaka ne bai da komai Allah ya wadatar da shi to kaga ai bai dace ba a ce yayi ruwa ya hana zakka ya ce shi kuma al'abbas maza Allah ya ce wannan tana kaina a gane ku ni na ɗauki nauyin wato fitar masa da zakka shi kuma khalid shi ne maza Allah ya ce amma khalid faƙaɗe hitabasa a tura'ahu fi sabilillahi wato shi khalid ibn walid wato makammansa na yaƙi kan dawakai kan silken kan wato takubansa ya yi wakafinsu ya tsare su a kan yaƙi ne wanda yake na ɗaukaka addinin Allah an gane ko a madadin kenan zakar dukiyar shi ya ware waɗannan ya maida su a matsayin wakafi ne domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah kenan don haka bai zo da wani abin da za a zarge shi na hana zakka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi iya hamzarin shi Khalid ibn al-Walid wato da ya ƙi ba umar zakar dukiyar shi a wannan lokaci da maza Allah ya tura shi a shahida a nan shi ne ya ce adira abu lafazin adira wato jam'i ne na dir idan aka ce dir wato shi ne silken yaƙi shi ne a nan malam sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa huwa fi kubba wato a lokacin nan yana cikin wata yar bukka da aka mishi a filin badar kamar yadda malam ya faɗa ya ce wa ƙala wahayb haddathana khalid sai ce yawma badr ai wa huwa fi kubbatin yawma badr a lokacin da manzo Allah yana cikin kubbar da aka masa ma'ana shine wata ilbukka a ranar yakin badar domin an masa wata ilbukka wanda in aka ce bukka dai abu ne wanda yake sananne dan daki ne na hakki da ake yi wanda ana kiran shi arish a nan aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato a ranar yakin badar wanda inda aka masa wannan bukka an yi babban masallaci a gun ana kiran shi masjidul arish a nan badar domin badar babban gari ne daga cikin birane a saudiya a yau gane ko to a nan inda aka yi wannan kubba shine aka gina wani babban masallaci ana kiran shi masjidul arish shine yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubba wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a lokacin da yake cikin wannan kubba da aka masa a ranar yakin badar yana faɗa yana cewa Allahumma inni anshuduka ahadaka wa wa'adak yace ya Allah ina maka magiyar alƙawalin da kamun ya ubangiji na ka zartan min da shi domin a lokacin da wannan ayari na abu sufiyani ya kubci al'amari ya rikida ya zamanto yaki domin su kafiran makka sun ce ba za su koma gida ba kamar yadda abu sufiyan ya tura musu ɗan saƙo na musamman ɗan aike na musamman cewa dukiya ta tsira wanda daman takanas sun fito ne domin kare dukiyarsu don haka su koma gida makka a lokacin nan wasu shaidanu su abu jihal suka buga kai da ƙasa cewa maganar komawa gida bata taso ba sai sun isa filin badar sun zauna kwana da kwanuka an yanka raƙumma an ci nama an sha giya an musu waka kasancewar kudu da arewa gabas da yamma duk inda larabawa suke za su ji labarinsu daga yau za su tsorace su tun da sun buga kai da ƙasa cewa sai sun zo filin badar kenan al'amari ya riga ya zama yaki to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ya ringa neman shawara ta jama'arsa al-miqdad ibn al-aswad ya tashi yayi bayani da miyan al-muhajirun cewa ba za mu faɗa ba gare ka ya rasulallah yadda banu isra'ila suka faɗa ma annabi musa cewa je ka kai da ubangijinka ku yi yaƙi mu muna nan a zaune ba inda za mu je ya ce iya abin da za mu ce da kai je ka kai da ubangijinka ku yi yaƙi mu ma tare da ku masu yaƙi ne maza allah ya yi farin ciki ya yi murna a sababin jin wannan kalima daga bakin almikidadi ibn amr sannan kuma sa'ad ibn mu'az shi ma ya tashi ya yi bayani wato da miyan mutanen madina wanda a cikin bayaninsa ya nuna cewa ya rasulallahi mu mun yi imani da kai mun gasgata ka a matsayin manzo mun baka alkawalinmu na cewa za mu baka kariya irin yadda muke ba matanmu da 'ya'yanmu ya ce ya rasulallahi shi sa gabanka inda Allah ya ce ka je ya ce muna tare da kai ba ka samun dire da ɗaya daga cikin mu mutanen madina wanda zai ja da baya ya ce masa ya rasulallahi ya ce wallahi mu ba mu ki ba a gobe ma ka kai ɗauki na yaƙi a kan maƙiyanka mu a shirya muki to a lokacin na manzan Allah sai yake ba su albushir yake cewa inna Allah wa'adani ihda ta'ifataini annaha lakum kusan da cewa ubangiji na ya mun alkawalin wato ɗayan jama'un nan guda biyu cewa na kunu kenan in mal'ir wa in malhar to ayarin ya riga ya kauce kenan ya rage shine yaki to shine Allah yake kissanta mana alkawalin da ya ma manzansa wa iz ya'idukumullahu ihda qa'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon ubangijinsa yake masa magiya game da alƙawalin da ya masa ya zartan masa shine yake cewa Allahumma inni anshuduka ahadaka wa wa'adaka yace ya Allah ina maka magiyar wato alƙawalin da kan al'ahad da alwa'ad duka mutaradifan ne a wajen ma'ana ya ce ya Allah ina maka magiyar alkawalin da kamar ya Ubangiji na ka zartan mu sai ya ce Allahumma in shi'ita lam tu'bad ba'da yau maza Allah ya ce ya Allah in har ka so bayan wannan yini ba za a bauta maka ba ba za a bauta maka ba me yasa saboda wato musulmin ne ka cokan su suka fito badar wannan jama'a ita ce jama'a wadda take a wannan lokaci waɗanda suke musulmi kenan in aka gama da waɗannan jama'a kenan wane ne zai bauta ma ubangiji ga manzansa wanda ya zo da musuluncin ga waɗanda suke na hannun damarsa gaba ɗaya sun fito yakin badar to a nan dai ƙarin magiya ne yake ma ubangijinsa akan cewa ya zartar masa alkawalin da ya masa shi ne ce allahumma ya ce ya allah in shi ita in har ka so lamtu ubad ba'adal yau bayan wannan yini ba za a ci gaba da bauta maka saboda mu'minan masu bauta maka gaba ɗayan su ne suka fito a lokacin nan wato manzo Allah ya daga hannunsa yana kaskanta kai ga ubangijinsa yana wannan addu'a mayafinsa ya fada abubakar ya dauka ya maida masa kan kafadarsa fa aka za abubakar biyade abubakar sai ya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja shi faƙada sai ya ce hasbuka ya rasulallah ya ce ya manzan Allah wannan roƙo da kama ubangijinka ya isa faƙada alhata ala rabbi wato kana ce ga ubangijinka kana ce kayi addu'a lafazin alhata an ciro shi ne daga al'ilha idan aka ce al'ilha shine nacewa akan abu shi ne ya ce faƙada alhata ala rabbika wato tabbas kana ce kayi magiya ga ubangijinka ubangijinka ko ba zai kaskanta ka ba alkawarin da ya maka zai zartan maka wa huwa fiddir a lokacin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin silke na yaki ma'ana tuntuni ya saka silken shi na yaki a jiki fa kharaja wa huwa yaqul a lokacin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito daga cikin kubbar yana fada yana cewa sayuhu zamul jam'u wa yawalluna dubur da sannan za a karya taron nasu kuma za su juya baya da gudu bal sa'atu maw'iduhum sannan dai alkiyama ita ce ma alkawalintarsu an gane ko wanda Allah ya yi alkawalin ɗanɗana musu azaba sai ya ce wasa'atu adaha ya ce kiyama ko ita ce mafi tsananin musiba wa amaru kuma ita ce mafi tsananin ɗaci kenan sama da abin da za su ɗanɗana a yau kenan ranar badar kenan azabar da suka ɗanɗana a hannun muminai a ranar yakin badar to azabar da take gaban su wanda za su iske ta kiyama ta lullun kawai wannan kuma martani ne Allah yake maidawa ga faɗarsu da suke cewa na hannu jami'un muntasir am yaquluna na hannu jami'un muntasir ubangiji ta'ala ya ce bari dai faɗa suke wai mu taro ne wanda yake muntasir mai ɗaukan fansa ga duk wanda ya yi gaba da mu ko kuma muntasir wato mu taro ne waɗanda suke masu taimaka ma juna akan duk wanda ya saba mana kenan in ka taɓa mu in ka taɓa ɗaya daga cikin mu gaba ɗaya ka taɓa mu an gane ko domin mu a matsayin hannu ɗaya muke akan duk wanda ya saba mana to shi ubangiji ta'ala ya ce sayi huzamul jam'u da sannan za a karya taron nasu wai wallo na duwar kuma za su juya baya da gudu kuma hakan yawa kana a ranar yakin bada aka fatattake su aka kashe mutum saba'in daga cikinsu kuma aka ribace mutum saba'in aka ɗaure su a cikin sarka shi ne allah ya ce bali sa'atu mau'iduhum sanadai alkiyama ita ce ma'alƙawalta ta yi musu azaba wasa'atu adaha wato kiyama ita ce mafi tsananin musiba lafazin adaha ismu tafdil ne min ad-dahiya idan aka ce ad-dahiya shine wato musiba adaha mafi tsananin musiba wa amaru kuma ita ce mafi tsananin daci a takaice mala ya zo da wannan hadisi saboda wannan gaba wa huwa fiddira ya ce a lokacin nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana cikin sirke sirken shi na yaki kina wannan hadisi yana tabbatar mana maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sirke wanda in zai fita fagen daga yakan sanya shi kina a hadisi na gaba shine malam ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin da yake bayyana mana kenan da me aka saka sirkin na menene shine ya zo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyya aisha take cewa allah ya karbi rayuwar manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam halin silkensa na yaƙi yana matsayi jingina a gun wani bai hude bi talafina sa'an min sha'ir a madadin wato tiya talatin ta sha'ir da wanza Allah ya karba ya kawo ma iyalinsa aka dafa sha'ir kwaya ce ta abinci yana kama da alkama amma ba alkama bace maza Allah ya je ya amshi tiya talatin a wajen wani bai yahudi ramci maza Allah ya ba shi jinginan sirken shi na yaƙi kenan lokacin da aka zo masa da kudinsa kenan sai a karɓi sirken to wannan sirke na maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana can a matsayin jingina abun wannan bai yahudi Allah ya karɓi rayuwar manzansa wanda wannan yana nuna mana yanda wato mazan jiya mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rayu rayuwa wadda take ta kunci gane ko rayuwa wadda take ta kunci ka san in har da kuɗin da za a saya to ai ba za a kai sulke a bada shi a matsayin yaki a matsayin jingina babu kuɗin da za a bada ne wanda kuma wannan hadisi karin manta ya maimaitu a baya yana daga cikin fa'idodinsa halaccin yin mu'amala ta saye da sayarwa da abin da ya kama da haka da waɗanda suke ba musulmi ba Allah bai hana mu ba abin da ya shafi mu'amala ta saye da sayarwa da abin da ya kama da haka shine malam sai yake cewa wato waqala ya'ala wato ya'ala ibn ubayd wato yake faɗa cewa haddathana al-a'mash sai ce dir'un min hadidi wato silken na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato silke ne wanda yake na bakin karfi a gane ko silke ne wanda yake na bakin karfi wanda dama kasancewar wato asali shi silke daman da bakin karfe ne ake saka shi ake yin zobe zobe wanda yake na bakin karfe su ne ake sarka su juna da juna kamar yadda cewa ubangiji ta'ala yake faɗa wa allamna ku san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun kamar kuma yadda ya koma faɗa a cikin suratu saba ani imal sabiqatin wa qaddir fi wa amalu salihah inni bi ma ta'amalu na basir kamar yadda a baya ya faɗa yake cewa wa alanna lahul hadi wato mu ne muka tausasa ma wato Dawud alaihi salam wato bakin karfi ya koma tamkar dawon hura a hannunsa da Allah ya tausasa masa bakin karfi sai ce masa ni'imar sabiqatin wato ka saka ka kera sirki wanda yake mai cikakken saka sabiqat wato na'at ne wanda an shahe manhud ai ani'iman duru'an sabirati wato ka saka silke waɗanda suke masu cikar saka to shine anan yace dir'un min hadid wato silken wato na bakin karfe ne wato mu'alla ibn al-as ibn asad sai yake cewa shi ko daga abdul wahid ibn ziyar daga al'amash wa qala sai ya ce rahanahu dir'an min hadidin wato manzon Allah ya jingina ma wannan ba yahudi silkensa wanda yake na bakin karfi manzon Allah ya jingina masa da haka wannan riwaya tana bayyana mana kenan nau'in silken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sakawa idan zai fita fagen daga silke ne wanda yake na bakin karfi wanda kuma wannan baya cin karo da tawakkali domin shugaban masu dogaro ne da ubangiji subhanahu wata'ala idan zai fita fagen daga yakan sanya silke a jikinsa da haka al'akzu bil asbab la yunafi tawakkul an gane ko ruko da sababi wannan baya cin karo da tawakkali ka dau mataki ka dau sababi wannan abu ne wanda Allah ya shar'anta sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa manzan allah yake cewa matsalul bakhili wal mutasaddiq wato misalin marowaci wanda baya kwambaruwa baya ciyar da baya fitar da haƙƙin allah wal mutasaddiq da wanda ke sadaka da abin da Allah ya azurta shi maza Allah ya ce masalu rajulaini alaihi ma jubbata min hadid maza Allah ya ce misalin mutum biyu ne wanda a jikinsu akwai rigar da ake kiranta jubba kuma ta bakin ƙarfi idan aka ce jubba riga ce wanda ake yanka ta daidai da jiki ake ɗinka ta an gane ko tana matse jiki ba riga ba ce ba wanda take mai faɗi saboda hatta hannun yana matsewa haka daidai da wannan ake yin shi ba a yin shi mai faɗi saboda riga ce wadda galibi sukan sanya ta idan za a fita bulaguro saboda shi bulaguro in ka sa manyan kaya to za ka wahala don haka galibi al'ada ta dan bulaguro yakan sanya kaya waɗanda za su matse jikin shi waɗanda ba za su wahantar da shi ba to shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai fita bulaguro galibi yakan saka wannan riga wadda ake kiranta jubba kamar yadda za mu iske a hadisi na gaba to shi ne a nan ya ce matsalul bakili wal mutasaddiq wato misalin maruwaci da mai sadaka da dukiyarsa maza Allah ya ce matsalu rajulaini alaihi ma jubbatani min hadid wato misalin mutum biyu ne waɗanda ke akwai riga jubba a jikinsu wadda take kuma ta bakin ƙarfe maza Allah sai ya ce kare barrat aidiyahuma ila tarakihima wanda ita wannan rigar ta fakar da hannuwansu zuwa karan karma saboda matsewar ta hannuwan wato sun ɗagu sun takuru sun zo nan wajen karan karma idan aka ce a taraki jam'i ne na tarkuwa tarkuwa shine wannan kashi wanda a hausa ake kira shi kashin barawargi shine ake kira shi tarkuwa jam'unsa shine a taraki to ta matse hannuwa kenan nan zawa nan wajen karankarma sai ya ce fa kullama hammal mutasaddiqu bi sadaqatihi a duk lokacin da shi mai sadakar yayi niyyar yin sadaka ittasa'at alaihi shine ya ce ittasa'at alaihi wato ita wannan rigar sai ta ƙara faɗaɗa ta yalwata hatta to afiya asarahu har sai ta kai tana shafe sawunsa idan ya yi tafiya an gane ko saboda shi mumini mai imani a duk lokacin da zai ciyar da dukiyar shi to baya jin wani kunci a zuciyarsa sai dai jin daɗi da walwala zuciyarsa za ta ƙara yalwata yana jin daɗi game da wannan abin da zai ɗauka ya bada amma saɓani ga maruwaci to shi ne ana maza Allah yake mana misali ya ce fa kullama hammal mutasaddiqu bi sadaqatihi a duk lokacin da shi ne sadakar yayi nihin yin sadaka ittasa'at alaihi ita wannan riga sai ta yalwata ta ringa faɗaɗa tana jayuwa alaihi a cikinsa sai ce hatta tu'afiya atharrahu har sai ta kai tana goge sawunsa kenan ta yi ƙasa ta yi yalwata ta yi tsawo har ma in ya yi taki wato tana shafe sawunsa sai ya ce wa kullama hammal bakilu mai sadaka shi kuma ruwacin a duk lokacin da ya niyyar yin sadaka in qababat kullu halqatin ila sahibatiha kowane zobe na sakar ita rigar wato sai ya ringa takura zuwa dan uwansa kenan sai ya ringa ƙara matsewa yana jayuwa ya ƙara matsewa shi ne maza Allah ya ce wa taqallasat alaihi wato wannan riga sai ta dage masa idan ta ƙara dagewa wamban mati ya dahu hannuwan sai su haɗu ila tarakihi zuwa karankarma sai su matse ana kenan tun da rigar ƙara ɗagewa take tana jayuwa tana jayuwa kenan hannuwan su ba suna ƙara sama sai su zamanto sun hukunce a nan shi da ya can Allah ya ce wala ta ja'al yada ka maglulatan ila unukik wala tamsuduha kullal basti fataqu da maluman mahsura saboda shi marwaci a duk lokacin da zai fitar da daidai da dala to zuciyarsa za ta ringa kunci yana takura yana takura da kyal sai an sha fama sannan zai dauka ya bada to shine anan sai yake cewa wa taqallasat alaihi wato sai ta dage masa ita rigar idan ta ta takura kenan kowane zobe yana hadewa zuwa dan uwan shi yana ƙara jayuwa wa taqallasat alaihi sai ta dage masa wanzan mati ya dahu hannuwansa sai su haɗe ila ta raƙihi zuwa karankar ma hannun sai su matse fasami annabiya sallallahu alaihi wasallama ya kulu abu huraira sai ya ji manzon Allah yana faɗa yana cewa fa ya ji ta hidu shi ma wato shi marocin sai ya ringa fama an yi wasu a haso yake ya fada da rigar amma falatar ta ba ta yalwatuwa ba ta fadada so yake ya ja amma kuma ba ta wannan me yasa saboda daman bai saba ba inda ya saba to da zuciyar sauka za ta yi zai ringa famar yaya za a yi wannan ya yalwata ita wannan rigar kenan ta ƙara faɗaɗa kenan hannuwarsa sauka to amma sai ta yace falatar ta yace sai ta ki wato yalwatuwa yasa saboda inda a ce ya yi imanin zai samu sakamako a kan wannan abin da ya ciyar to da tuntuni zuciyar ta yalwatu kenan shine a nan manzan Allah yake sanya misali da riga jubba wanda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yabo ne yake da jinjinawa game da wato shi ta riga ta wanda yake kenan misali wanda yake wanda yake mai kyauta kenan wanda yake mai sadaka da dukiyar Allah ya azurta shi wanda dai a shahid anan ya zo da bayanin jubbatu min hadid wato jubba ta bakin karfi wanda kenan anan wanda manzon Allah yake yabo ta shi wanda yake kenan mai sadakar shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yabo dan haka dai a takaice wannan yana nuna mana shine sanya irin wannan riga jubba wanda take ta bakin karfe kenan wanda silke ne wanda yake na yaki ko kuma ita jubba kin ma ta yadi da ake yi kenan irin kaya ne waɗanda suke na fita kenan fagen daka wanda ba kaya bane ba wanda za su zame maka aiki yanzu misali idan aka ce za a yi bulaguro da wanda ya sa gari da ya ciki da wanda ya sa doguwar jallabiya a nan wane ne zai fi jin sauki a cikin bulaguro wanda yake da wannan shi ma kuma mai jallabiya wanda yake mai karamar riga sai ya fi shi shakatawa rashin wahala a cikin halin bulagura babu jubbati fi safari wal harb قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن الصبيح عن مسروق هو ابن الأجدى أنه قال حدثني المجيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بما وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فظهر يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na halaccin sanya jubba rigar da ake kiranta jubba wanda a hausa suke cewa jabba kenan a gane ko riga ce kenan akan yi ta tana da budadden gaba amma tana da matsatsin hannu haka ake yin ta amma gabanta haka a buɗe yake yar karamar riga ce ake sai ya ce fi safari walhar wato a hali na bulaguro walhar kuma da yaki shine kenan malam yayi babi na musamman shine sai ya zo da hadisin al-mugira ibn shu'ba Allah ya kara masa yadda yake cewa in talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li hajatihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi domin biyan bukatarsa wannan kuma ana cikin hali ne na bulaguro manzon Allah ya fita daga cikin jama'a ya tafi domin ya je ya biya bukata bayan ya gama bukatarsa sun ma'akabal sannan sai ya gabato fatalakaituhu bi ma'in almugira yace sai na tarye shi da ruwa an gane ko a cikin wani makayi cikin wani wannan cikin wato wata buta ya tarye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daman shi almugira yana ɗaya daga cikin khadiman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko shine ya zo masa da ruwa a cikin idawa in aka ce idawa shine dan kullumi kenan wannan dan buta da ake wannan ɗanɗan tukunya da ake wadda ake zuba mata ruwa shi ne ya ce fatalakai tuhubi mai sai na tarye shi wato da ruwa na arwalla wa alaihi jubbatun shabiya ya ce a jikinsa akwai jubba wadda take saƙar wato birnin sham saƙa ce wadda take ta birnin sham fama gumaba manzan Allah ya kurkura bakinsa ma'ana yana zuba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa manzan Allah yana arwalla shi ne ya ce fama ba ba wato manzan Allah ya kurkura bakinsa wastan shaka ya shaka ruwa ya fatar wa gasala washi hagu manzan Allah ya wanke fuskarsa fa zahaba yukhriju yadayhi min kumbayhi manzan Allah sai ya famar ya fito da hannuwansa min kumbayhi wato daga hannun rigar kenan daga nan ya so ya janyo kenan damtsan shi ya bayyana a nan ya wanki a gane ko idan aka ce alkum shine hannun riga shine ya ce fa zahaba sai ya yi famar yukhriju ya daihi min kummaihi wato ya fitar da hannuwansa me yake ne da hannuwa da matsan shi kenan min kummaihi daga wannan kin wato hannun rigar sai ya ce wa kana kai ne amma sun kasance hannun rigar kankana ne suna da kunci bayan da za a yi damtsan shi fito haka rigar tafin hannu yana shigewa amma in ka ce ka janyo ta tana ba ta iya zawa nan fa aka raja kuma min tahat maza Allah sai ya fito da hannuwan nashi kenan ta karkashin rigar sai haka sai ya zare hannun sai ya hudu daman gaban ta zage yake haka sai ya hudu shi ne ce fa aka raja huma min tahat manzan Allah sai ya fitar da hannuwansa kenan ta karkashin rigar fagasala kuma manzan Allah ya wanke su kenan hannuwansa zuwa kusurwa wa masa habi ra'asihi manzan Allah ya shafa ruwa a kansa a lokacin na almugira yake cewa sai na sun kuyo domin na fitar masa da hufinsa manzan Allah sai ya ce da aku ma fa inni adkhaltu huma tahiratai kamar yadda hadisin ya gabata mazala ya ce a kyale su ya ce domin na shigar da kafafuwa na a cikin kufin wato suna tsarkakakku shine ya ce wa ala kufaihi ai wa masa habi ra'asihi wa ala kufaihi maza Allah ya shafi kansa kuma ya shafa akan kufi wanda karmu wanda hadisin ya gabata tun a cikin wato kitabul wudu a shahida anan shine wa alaihi jubbatun shamiya a jikinsa akwai jabba riga jubba kenan shamiya wadda take sakar birnin sha wanda hadisi yana fa'idantar da mu kenan halaccin sanya irin wannan riga a hali na bulaguro ko a hali wanda yake na yaki domin ta fi sauki ga mutum babul hariri fil harbi قال حدثنا أحمد بن البكدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القبل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاه قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي أنه قال أخبرني قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في, في حرير قال حدثني محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رخص أو رخص لهما لحكة بهما wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin sanya alhariri wato a hali wanda yake na yaki lafazin alharir wato nau'i ne wanda yake na tufafi wanda a cikin tufafi babu tufafin da ya kai shi tsada an gane ko wanda kuma haramun ne mumini ya sanya shi a wannan rayuwa ta duniya amma matan muminai halatta ne su sanya alhariri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana don haka nau'i ne na kayan ado na tufafi wanda Allah ya tana dama muminai a aljanna kamar yadda can cikin suratul hajji da cikin suratul fatir ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul hajji yana cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawir min min asawir min, min zahabin wa lu'lu'a sai yace wa libasuhum fiha harir ash-shahid wa libasuhum fiha harir tufafi ɗan aljanna a aljanna ubangiji ta'ala yace alhariri haka ce yake cewa jazahum bima sabaru jannatan wa harira to shine anan wato malam yayi babi wanda ke bayani game da halaccin sanya alhariri wato a hali wanda yake da jihadi kenan da halatta mu'mine su sa shine anan malam ya zo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga Abdurrahman dan Auf da azubair ibn al'awwa fi kamisin min harir game da sanya riga ta alhariri min hikkatin kanati bihima wato saboda wasu kuraje da suka kasance game da su lafazin hikka wato kuraje ne waɗanda suna ruwa kuma kaikai suke yadda kasan kazuwa haka yake a gane ko wata rashin lafiya ce wadda take kama fata kuraje ne suke fitowa suna ruwa kuma suna kaikai yadda ka san kazuwa haka yake to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka kai masa kukan ga halin da suke ciki wanda kuma galibi abin da yake janyo irin wannan shine wato barin jiki da datti wanda kuma suna cikin hali na yaƙi kaga hali ne ake ciki wanda sai a jima ba a samu ruwan da za a wannan ana cikin yanayi wanda yake na daga kenan yin wanka da tsaftace jiki abu ne wanda yake wato ya yi karanci a irin wannan hali to wani ɗabi'ar jikin shi yau in kai wuni ɗaya wani a wuni in bai wanka ba jikin shi kaikai za ka ji yana yi wanda in ya yi kwana ɗaya ko kwana biyu bai yi wanka ba to wannan dauda ta jikin shi ta kan iya sabbaba wato wata rashin lafiya ta fata kamar wasu kuraje da abin da ya kama da haka wanda daman ita cutar kazuwa abin da yake kawo ta barin jiki da dauda to shine a nan suka kai masa kukan ga halin da suke ciki cikinsu duk ya yi kuraje irin na ƙazba maza Allah sai musu rangwamen cewa wato su sanya wannan tufafi na alharir saboda shi wannan tufafi na alharir yana da wato wani sinadari a jikin shi wanda yakan magance irin wannan rashin lafiya kamar yadda shi al-imamu nawawi Allah ya ji kansa cewa hikima da maza Allah ya ce su sanya tufafi na alharir saboda yana da sanyi shi kuma daman galibi kaikai abin da yake motsa shi shine gumi tare da cewa wasu malamai suka masa bita da kullun cewa shi ma ai alhariri yana da zafi kawai sai dai a ce yana da wani sinadari wanda yake magance irin wannan rashin lafiya don haka maza Allah ya yi musu rangwamen cewa suna iya sawa kaga kenan rangwame ne aka musu ainihi sanya shi ga mumini haramun ne bai ya halatta shine malam ya zo da hadisi na biyu riwaya ta abu walid shine a tsayalisi daga hammam daga katada daga anas shine sai ya zo da hadisin wato hammam kin daga katada daga anas allah ya kara masa yadda yake cewa lalle abdurrahman dan auf da azubair ibn al-awwam sun kai kukan kwalkwata ta dame su gumman zan allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a nan ya ce shakau ilan nabi sallallahu shakau an gane ko shakawa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ya anil kam wato sun kai kukan cewa kwalkwata ta dame su goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakan iya kasancewa ɗaya daga cikinsu kenan bayan su waɗannan ƙuraje kuma hannu akwai kwalkwata ta dame shi wanda damar ita ma kwalkwata me yake kawo ta shine barin jiki da datti duk wanda ya jima bai tsaftace jikin shi to kwalkwata takan samu gu a jikin shi fa arkasa lahuma fil harir fa za Allah sai ya musu rangwamar cewa za su iya sanya tufafi na alhariri sai ya ce fara aituhu alaihi ma fi ghazat ya ce naga wannan tufafi na alhariri a jikinsu kuma a hali wanda yake na yaki shine mahallu shahida anan da malam yace babul hariri fil har tunda anan yace fi ghazatin a cikin hali wanda yake da yaki kenan ba laifi ana iya sa wasu suka ce kai ana iya sawa ma dan a razanar da wato abokan gaba an gane ko a nuna musu cewa su kansu musulmi su musulmi wato suna da wadata suna da wani abinda za a razanar da su kenan a karya musu zuciya tare da cewa wasu suna ganin cewa wannan ya ma keɓanta ne da su waɗannan sahabbai guda biyu su kaɗai ne manzan Allah ya musu rangwamen cewa su sa duk da cewa hadisin bai inganta ba wanda umar Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya ga riga ta alhariri a jikin khalid ibn walid umar yake tambaye shi ce me kai ka sanya wannan sai yake cewa to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Abdurrahman dan Auf da Azubair ibn al-Awwam ya musu rangwamin sanyawa manzo Allah Umar sai yake cewa to kai ma ka bari ma in abin ya same ka kai ma ka sa an gane ko yake cewa kai kwatancin su ne a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda ya sanya aka tube riga aka ciccira ta yasa jama'ar da suke gunshi suka ciccire wannan rigar da haka umar yana daga cikin waɗanda suke ganin cewa wannan ya keɓanta ne da su waɗannan sahabban guda biyu amma dai bai keɓanta ba duk wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi to ba laifi yana iya sawa kamar yadda malam yayi babi anan babu hariri fil har sannan malam ya zo da hadisi na uku a baban shi ma hadisin anas allah ya kara masa yadda yake cewa rakkasan nabiyu sallallahu alaihi wasallam li abdurrahman ibn auf wa zubair bin al-awwam fi harir wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma Abdurrahman dan Auf da Zubair ibn al-awwam wato manzo Allah ya musu rangwame game da sanya tufafi na al-hariri kenan illa dai saboda wacce rashin lafiya da take tare da su sannan shi ne malam ya zo da hadisi na hudu hadisin shuba yake cewa na ji katada na faɗa daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda rakhasa aw rukhisa wato manzon Allah ya musu rangwame ko kuma an musu rangwame an gane ko koda ya zo akan kenan rukhisa bai rangwamen dai shine ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu rangwame lihikatin bihima wato saboda wasu kuraje da suke tare da su kira maza Allah ya musu rangwama sai wannan tufafi don haka ta kance dai ba laifi mutum yakan iya sawa idan wannan sababi ya samu kuma a hali wanda yake da yaki ko da ba hali bane ba wanda yake da yaki inda saboda wanda ya illa ce ba laifi ana iya sawa don insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك